rafkanuwa ba saboda illarin sujadar rafkanuwa ai shi ne saha saha ya rafkana shi ko bai rafkana ba da gangan ne ya bari ai ba a ce sujadar rafkanuwa ba to kuma bayan na aka ciro zantuttuka biyu game da sallarsa akwai kauli da cewa sallarsa ta inganta amma da ya muna na kwarai ya nuna izgili da lamari na addini bai daidai ba kwarai akwai kauli da cewa ai ma sallar tasa ta ɓaci domin da zuwa da farilla da zuwa da sunna da addini ne ya zo da su shi yasa wanda zai ce ai wannan dan an ce sunna ne ni ba sai na zo da shi ba bala wulakanta da shi to zai iya wulakantawa ma da farilla لأن التهاون بالسنن كالتهاون بالفرائض فمن تهاون بالسنن فقد يتهاون بالفرائض تو shi ko mana ashabu yake a to shi ma sai ya sujjada saboda shi yana dubo cewa illa yin sujjadar afkuwar wani sauyi a sallah to a wannan ma wanda ya gangancin ai ya wani sauyi ne ya ganganta afkar da shi a sallarsa ashe sai a neme shi kenan da cewa ya sujada haka nan wani wata ruwaya ta sahabbai da za ta nuna fuskar ta'alili fuskar fidda illa a hukunci yadda aka ruwaito cewa zana ma'izuhum ma'izu ya yi zina fara jama'a manzo Allah ya ce a jefe shi to shi ma wannan yura zinahu ana ganin zina tasa illatan lil marjama ita ce illa ga jefe shi din da aka yi ita ce illa jefe shi din da aka yi marjama za a ce ko marjima masdari ne dini daga filin kaka yake rajama yarjin shi ya sa kenan masdarin sai ya zamo kaka haka ne kuwa eh da kasara a masdarin ya yace min as-sulasi la yaf'il lahu tibni bima alil li masdari naw ma fihi kad umila ko yanzu wannan za a ce haka kenan a masdarin ai cewa aka yi fa'ala ya fi'ilu in dai ingantacciya ce masdari zai zo da fata ko sunan zarafi kuwa zarafi ko masdari ni wato sunan zamani ko sunan makani zai zo da kasara ko shi yasa ai masdarin ake nufi a nan lilmar jama zai zo da fata ne tun da garaja mai yarjimu ko ko ana cewa yarjimu akwai lugar yarjimu a ciki ko ya yi shura ne kawai da yarjimu sai dai ba jalibi a cikinsa ko ba jalibi ko ɗaya a ciki ba jalibi أين المرارئ إن فعلت حيث على من جانب الفتح كالمبني من أتى لا تكسر أو يرمم إذا تعين بارهما لفقد شهرة نودا إن قد اعتزل تنن دي بعد إن سيدي شهرة akwai ya yi shura da cewa ya fi'ilu ne kawai ko ko akwai lugar ya fi'ilu eh to yarjumu ne ko ba yarjumu kenan to sai ne ne gaba idan aka samu mutum hudu suka shaida kan cewa sun kama wani ya yi zina sun tabbatar ya yi zina ya sun gan shi aka samu kuma mutum biyu sun kuma suka shaida da cewa shi din nan da aka tabbatar ya yi zina ai muhusani ne sun kuma suka shaida cewa ai muhusani ne shi kenan aka zartar da haddi a kansa aka jefe shi ya mutu sai daga baya su shidan gaba ɗaya suka dawo suka ce shaidan nan fa da suka bayar duk ba gaskiya da su hudun da suka ce ya yi zina da su biyun da suka ce mun sani ne duk suka dawo suka ce ai ƙarya suka to ibn al-qasim sai ya ce biya mumi ana dangana ta ala shuhudin lizina sai na saba da sai da cewa ya yi zina domin su ne sababi su ne sababi na ƙarshe dan an ce da cewa mutum musani ne sai a jefe shi a sai da wannan ya taɓa aure a wurin da yake ingantacce a shari'a amma ta ta kare a gidansa shi kenan sai a taɓa shi ai ba taɓa shi za a yi ba wannan ko an ƙara nuna cikarsa ne amma su da suka ci wanda suka sai da cewa ya yi zina su ne suka kawo dalilin jefe shi amma malam ashabu shi ya ce a'a ai maganar da ce su wa'annan wanda suka kawo shaidar ya yi zina su ke nan ba a samu shaida kan cewa sani ba ne za a jefe shi na gargari da ce a masa bulala ba a cewa aka yi masa bulala dari to da masa bulala dari zai zama ya mutu an kashe shi kenan a'a wa'anne ne suka jawo ai wa'anda suka ce shi muhsani ne da su wa'annan gaba daya kowanne ya ba da nasa taimakon a wajen zartar da hukuncin kisa a kansa shi yasa ko yanzu tun da an ce sai an biya diyarsa to duk gaba su kowa sai ya biya in ji shi malam ashabu wato wannan yana daga irin bincika ko taimakawa na malaman fikihu na addinin musulunci musamman a saboda ba malik akan ya ake raba ya ake raba taimakawa wajen aikata laifi wanda bincike ne mai tsawo a tun daga ilimin tauhidi aka faro shi ko tun da na ilimin tauhidi akwai maganar da ake ta dubo illa ko illa ta farko ko sababi ko taulidi abinda ake kira taulidi cewa wani aiki wani abu ya iya faruwa daga gare shi wanda wannan kuma ya iya sabautawa ya iya sabautawa to wane ne za a tuhuma wanda aikin na farko ya afu daga gare shi koko na biyu yanzu misali kamar a zamanance ta yi wani yana tsaye a mota ko ya zo wajen ba da hannu ne shi sai ya tsaya saboda ba a ce ya huce ba sai kuma wani ya fito shi a guje yana zuwa sai ya ingiza shi shi ko wani ana ingiza shi sai ya je taka wani a gaba sai ya mutu yanzu ya za a raba daukan nauyin tsakaninsu za a ce shi wannan wanda ya koko duk gaba ɗayansu koko shi wanda ma shi ne ya zo daga baya tunda shi wannan dai da yana tsaye kuma abin da aka yi masa shi kansa ai kamar ilja'i ne aka yi masa ko a tunda ba yanda zai kana cikin mota wata ta zo ta fige ta da karfi ba ka da wani yadda za ka yi ka tsaye da ita in dole tafiya za ta yi tunda wani bugu ba wa magana cewa ko burki ko wani abu zai tsaye da ita sai dai inda aka kai ka kaga zama kenan kamar ilja'i to akwai wanda yake matsayin ilja'i akwai wanda bai kai matsayin ilja'i ba akwai wanda yake dama abu ma gaba ɗaya ba ikirahi da san rai ne aka haɗu aka taimaka wa juna kan aikata laifi to ya za a raba nauyin wannan laifin da aka ko natija wannan laifin to matsala ce babba wanda an yi bincike da yawa a kanta ko an yi maganganu da yawa a kanta to wannan matsayi ne hudu na imai aka kawo a nan bayan nasi sai imai shi tsarin da ya bi ya fara ambatan nasi nasi ya zo da ambatan illa sannan kuma imai zuwa illa shi ne martaba ta biyu wadda shi ima'in nan ya fitar masa da matsayi har guda hudu ya fitar masa da matsayi har guda hudu bayan kuma zai kawo ijma'i wanda wasu malaman sai a ga ijma'in ma suke fara fada ijma'in suke fara fada kamar misali jalaluddin suyudi a kankan misali kaga sai da ya fara ambatan ijma'i daga cikin masalikul illati sannan nassu to amma shi a nan ya fara da nassin sannan ima'i sannan ijma'i to wato gano illa wato hanyoyin da ake gano illa masalikul illati shine ijma'i wannan maslakin shine wasu malamai da yawa suke gabatarwa kan maslakin da ya gabata kamar misali muka duba kamar mai jam'ul jawani in ka ji dini ibn sunfi ko jalaluddin suyudi a kawkabu sadi ko malamai da yawa suna gabatar da wannan maslakin akan maslakin nan saboda shi jima'i tabbatar sa yanke shi ko nasi ba lalle ne ya zamo yanke ba ba lalle ya zamo kadi ba tun da sai ya kai mata watiri ne zai zamo kadi to ya zamo wasu fara illa ya zamo an yada ta ta fuskar jima'i ina misalin wannan inda yake aka gano illa ta fuskar ijima'i yanda da yawa daga malamanmu malikawa haka ma na wasu masababin suka tafi akan cewa idan mace tana da waliyai biyu dukkanin su yan uwanta ne amma ɗayan ɗan uwanta shakiki wasu ɗaya uban su da ɗayan ko li'addi ne kawai ba ɗaya suka haɗa kawai to in za ta ɗaura aure ko za a ɗaura mata aure shi wannan shakiki shi ya fi dacewa akadun nikahi a ɗaura aure bi shakiki da ɗan uwa wanda yake shakiki a sobu ya fi zamowa ka tarka min li'adin fiye da a ce li'addi aka ce wannan ba nasi ne ya zo da shi ba kiyasi ne a kan ne aka kiyasin domin shi shakiki ya fi kusa da li'addi sabab domin shi shakiki zama wasa ya ƙara kusa da samun haɗa uwa da mamaci sababi ne na takadimi gabatar da sitin irfi a babun gado yanzu da a ce mutuwa za ta yi tabar su biyar waye zai gaje ta ba shafiki ba shafiki ne zai gaje ta li'afi bai da komai li'afi ba zai gaji komai ba in dai akwai dan uwa shafiki ai li'afi ba zai gado ba a magada gaba daya guda nawa ne dan uwa da shakiki yake kora kenan sun kai guda nawa magada guda nawa ne dan uwa shakiki yake kora ya kori kuma dan shakiki ya kori dan li'aji lalle kuma an yi shigidi ko an yi la'abi ko dan abi shigidi ko dan abi la'abi ko wasu hadinan ko wasu wani a mace an wannan na sama da shidi ya kore su ko wanda bai kora ba bai kori ɗa ba bai kori ɗan ɗa ba amma a wannan guda nawa ne sama da shi tara da suke sama da shi biyu ya kora to bayan sufa a ko wasu ma da ta iya zama ya kora ko ko iyaka su yake kora a masu gado da fararin lamaya ko waɗanda yake zai kora ko mai kori ya ba dai mai kori ɗan ɗa ba mai kori uwa ba mai kori kaka uwar uwa ba mai kori kaka uwar uba ba mai kori ɗan uwa ta ya ba amma ya kori li'addiya li'umiya ba haka ne kwa bai cikin masu kora bai kai nuna umi na miji ba ɗan wani umai masu kora su a gado ɗa ɗan ɗa ya ya ɗa uba kaka sun ke nan guda shida shi kuma da namijin da mace duk ɗaya ne kaga bai kori lu'ummiya ba amma ya kori la'ajiya bai kori lu'ummiya ba amma ya kori yan uwa wadda take la'ajiya yana cikin waɗanda suke hana ita la'ajiya gado su bakwai ko da ɗan ɗa uba su fiɗi namiji su fiƙe biyu mata su fiƙiya tare da yan tsotso su fiƙiya tare da yan ɗako daga gamon malamai ga duk baki ɗayan malaman musulunci sun gaba a kan cewa in ga shakiki ga wannan haka aka rawaito daga Abdurrahman bin Qasim zaka tibasi halin kasancewa sai yana ne dosanowa wato aka rawaito daga Malik amma akwai wata ruwa daga Imam Malik da yake da dan uwa shiƙiƙi da dan uwa da addu daidai ne nan da aure bara ka ji bayanin da ya kara akan wannan magana abin da yasa aka ce sun zamo ɗaya saboda magana da aka ruwaito daga imam malik cewa ita uwa tana da mashiga dangane da gado akwai wanda yake gado saboda ya hada da ita shine dan uwa da ummi ko kaka uwar uwa kaka uwar uwa gadon ta kawai idan ta haɗu da uwa ne don ita ta haifi uwar mamaci hakanan kuma dan uwa da ummi ko yan uwa da ummiya su ma gadon su don sun haɗu da ita uwa ne don da wanda ya mutu da su ita ce ta haife shi yasa suke gado shi yasa za ta kara a ciki za ta kara wani matsayi in ababin gado ne idan ababin gado ne samun uwa zai kara wani matsayi tunda ita kaɗai ma akwai inda an same ta za ta iya samu ta ai gado to wannan ya samu uwa ya samu uba kenan sai a ce matsayinsa ya karu kan wanda shi uba kaɗai ya samu amma babin aure ba ta da mashiga waliyai gaba ɗaya ba da daga ƴan uwa na wajen uwa suke ba wal auliya min al asabati waliyai dangin uba ba ruwan uwa da maganar aure shi yasa kusacinta bai ƙara komi ga wanda ya jibinci wannan ga wanda ya samu wannan domin kamar babu ne akwai ne kamar babu shi ya sa bai tsara komai ba. Rahman Rahim. Hanya ta uku daga hanyoyin da ake bi a gano ta'alili. Hanya ta uku daga hanyoyin da ake bi a gano ta'alili shi ne munasaba. wato hanya ta munasaba shi ne a gano cewa wannan sifa da ta zo a cikin hukuncin nan ita ta dace wato a ce ta sabota a kai hukuncin da wannan hukuncin ita ce sababin wannan hukuncin a ga haka duk wajen masu hankali zai dace zai dace ga wannan hukuncin to wannan ake kira munasaba wato wannan ko sai an yi bincike a dukkan sufofi da suka kewaye da wannan abin da aka yi hukunci a kai sannan an bincike a sauran abubuwa an gano wanda yake shari'a ta zo da hukuncinsu to sannan ne za a iya gano munasabar nan sannan ne za a iya gano munasabar shi yasa su malamai suke cewa ai gaba daya a wajen fikihu a wajen kiyasi ba abu wanda yake ya fi kowanne muhimmanci ya fi kowanne kuma nuna ilimin wanda yake malami irin gano ita munasabar nan ita munasabar nan ita ce ta fi kowanne muhimmanci wancan aka ambata a baya dama ai an bayyana ko an yi nuni ko ko akwai ijma'i na malamai to amma inda yake ba ɗaya daga ciki ba a tsaya a gano cewa wannan illar ita ce sababin wannan hukunci to wannan ya fi muhimmanci kuma ya fi kowanne wuya to yura a ga wasu suka mahallal hukumi wurin da za a kai hukunci abu kaza an ce ga hukuncinsa sai aka bincike abu kaza din aka ga yana da wata sufa na saba da yake ta dace a ce an baiwa wannan abun hukuncin da aka ba shi. Ina misali, shari'a ta zo da cewa shan giya haramun ne. Shari'a ta zo da cewa shan giya haramun ne an faɗa a Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna إنما يريد الشيطان أن يوجع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فعلا تكون تقول to amma ba a faɗi ga dalili ba da ba a faɗi dalili ba illa iyaka an ce saboda kan ku zo kuna gaba da juna kan ku zo kuna gaba da juna kuna kiyaya da junanku to sai aka bincika aka ga ita giyan nan tana gusar da hankali aka ga ashe kuwa tunda addini ya zo da cewa a kiyaye hankali gusar da hankalin nan da giya take shine dalilin yasa aka ce a an haramta ta gusar da hankalin sa ma inda take shine illa haramta ta domin sai aka gama ai illar ta yi jawara ne tana jawara ne sai a ga cewa ko ita kanta giya ce in ya zama ba sa mayan sa ta koma wato hallu kenan kamar irin giya ta da a ce ta koma hallu kamar kunu sai a ce ba ta haramta ba ta koma halal kenan to a ce kenan sa mayan shine illar da ta sa aka haramta giya shine kadna sabal iskara